بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذا نسب إلى ما كذبت لامه
to har yau dai muna magana ne akan zancen nisiba wanda ake dangana suna ko wani abu zuwa ya ta nisiba ya ce to idan aka aka nisiba aka dangana idan ma wuce lamu zuwa abin da yake suna ne amma an shafe lamu da asalan
نعم فإن جبر بالتسنية idan an ya zama shi wannan abin da aka shafe din ana shafe shi a cikin tasmiyawa a cikin tasmiyawa wannan abin da aka shafe yakan dawo نعم وجمع التسهيل ko بردها kuma jami'i na tas- na tasiri sai ya zama yana dawowa ana كأبي gyara shi biyar da a dawo da wannan abin da aka shafe din idan ka zo wajen yin tasmiya ko wajen jami'i za a ga wanda aka shafe din lalamin yana dawowa نعم misali كأبي kaman- kaman abin وأخ ko ahin kaga abin za ka iya cewa tasmiya ka ce abawa ne مم.
kaga daga nan za ka iya sanin a cewa wuya ka shafe نعم ko ahin ne ka ce ahawa ne نعم shi ma ga wani yin tasmiya ya dawo نعم وإذا
kaga a ce ila cikin Na'am.
kenan a ce ila cikin abuwan نعم kaga ila wasu وسنة wani sanatin shekara تقول فيها sai ka faɗa a cikinta أبوان sai ka ce abawa ne wa وأخوان ahawa ne فإلوات ilawatin وسنوات da sanawatin أو إلهات ko kuma ka ce ilahatin idan ka taɓa abinci cewa wannan ha'in na saɗin yana iya shine shine karshen abu nan نعم وسنهات ko sanahatin kenan وجب رد المحذوف في النسب sai eh, dawo da mahazubin ya wajaba a cikin nisba shi wanda aka shafe din yanzu sai a dawo da shi نعم فتقول أبوي sai ka ce abuwiyun وأخوي ko ahawiyun وإلوي ko ilawiyun وسنوي ko sanawiyun أو إلهي ko kuma ka ce ilahiyun وسنهي ko kuma sanahiyun نعم
sai ka da ka dawo da shi ka dawo da abin da aka shafe ɗin kowane daga ciki inda abawa ne ka ga wawi aka shafe ɗin ka dawo da shi sai ka ce abawiyin za ka nisuwa ko نعم ahawiyin ko ilawiyin ko sanawiyin
نعم.
kuma in ha'in ne ka dawo da ha'in
ولم يجيز فيهما Eh, idan ba ba ba ba ba ba a halatta ba fihi ma a cikin su
جاز الأمران في النسب to ne guda biya ya halatta ya halatta kuma su a cikin nasu da yake mu kwanan wajen wa'illam yujibir ko لو لم يجد فيها فيهما يجبره zubar aure
وإن لم يجبره zubar kima
نعم kaga wannan mun yi magana mai kyau za a jibar a ba in jibar da ya ce da مم.
jin da ci ka ga abin da muka ce za a yi No.
idan ya zama kowa ba za a yi ba za a yi ba za a yi jibrin ba ba za a dawo da shi ba نعم an gane نعم shi ne yake sanya magana kuma نعم Mm. jazal amrani fi yasi نعم in ba wanda ake dawowa bane ko da ka zo wajen tasniya ko wajen jami'in ba a dawo da abin da za ka shafi da أبو شافعي eh to ya halatta a- a- a- a- a- a lamari guda biyu a ciki in nasu ba a cikin nasu ba نحو wani misalin gado kaga asalinsa gado ne مم.
da gado ne نعم ko kuma Wa shafatin.
shafatin kaga al- asalinsa eh, shafahatu نعم shafahatu domin za ka tasgiri ya ga shafahatu za ka ce فيه شبهات to ka gani ba a ga ka akwai ha'i kenan نعم yawa to in ka zo shi gadon kaga a me yake suna ta kulufi ne ne yake ce ولا فيهما yawa ya faɗa a cikin su قدي ce ga jiyon أو شفيع ya ce shafiyon ka iya ne ka iya yin haka أو قدوي Mm, ko kuma gada wiyon وشفوي ko kuma shafa wiyon da da su kaga a matsayin kaman an kada da asalin kenan نعم tunda gado ne Mm.
zai ka ce gada wiyon نعم ko ah, شفقي shafa shafa shafa شفوي shafa wuyin yawwa ka ka dawo da kasawa wi kenan نعم إلا إن كانت عينه مؤتلة sai dai idan ainihin kuma ya zama mutalli ne ويجب don جبره haka ne jabrin dole ya zama dole sai an yi jabrin a nan wajen نعم كالزووي kamar misali
الزووي
eh nan bice ko اوكي تزوي to ka zawawi ne to haka kamar zawawi kenan izi wa ya eh domin asalin za ne asalin za a yi zawai shahidu shahidu zawai ajilin mun kudin da yake magana ranar zawai kaga akwai akwai wannan kenan akwai na farko mutali ne har ila iyo sannan kuma an shafe an shafe wannan ɗan kalma ya ɗan kalma ɗin sai aka ce za- zawa ko a kuma mutalil aini ne zi mutalin aini ne na'am wa ɗin na'am kaga zawai ne a asali Eh, wai, yawa ko za ta ne zawatu ne kaga asalin ko za ta ne zawatu ne na'am to shi ne wata zo da ma'anar sahibi ke da sani ne na'am don ba shi ne ka dawo da abinda ka shafe ɗin na'am inda bi ma'ana zawa ne sahibu wa daga zawai ne sahibu.
kace zi ko na'am ko zawatu ne kace zatu zatu na'am bi ma'ana sahibu ma'anar sahibu wa shi sahibu ne zidin ko kuma sahibu na'am da sai ka dawo da wannan wawun da ka shafe na'am na sai ka ce zawa wiyo na ga zawai ne zawa da kuma wiyo kuma ya layi na'am wa shahi
eh wa shahi amma nan wajen fuska guda biyu ne na'am eh shi ma zawa wiyo ne na'am akwai zau akwai za wa wiyo zawiyu a eh idgami yau a zau wiyo kuma ya layi to ba idgami zai ba to kusan idigamin kenan za a yi to amma dai wawun da ya yi ma'ana dai kwaya kwaya kwaya ɗayan ɗauri aka masa na farko na gani zai zama idigamin kenan zai zama a yi idigamin kenan zan wuyun ba na'am eh zai iya yin haka na'am to za a iya yin haka to da shi fuska biyu ne na wajen sabani aka tsakanin siboyi da hafushu na'am shi hafushu shi siboyi koyaushe idan ya zo ya shafa abu idan ya zo ya dawo da shi to ba zai mai da harkar ta koma yadda take ba sai bata a sai bata ba zai ce zai mai da asalin yadda take da dacin kafin a shafe ta sai ya duk abin da yake son zai ko nisuwa ne ko wani. shi ko a fashu yana mai da shi zuwa asalin sa yadda yake an gane ko na'am to dalili kenan shi sa a nan wajen za a ga shi siboyi kamar da aka faɗa a zai zai bayan ya- bayan ya riga ya- ya mai da shi din kamar da aka faɗa ba zai mai da shi zuwa ya yake na asali ba kaga zawi misali yanzu nan kaga abin da ya faɗa can ya yi bayanin sa can wajen kasa din nan الأول yace ala wala alamun za su sibo wai ya Allah wata ba da raddu kafiya domin shi sibo wai baya dawo da kalma bayan ya dawo da abin da aka shafe idan da can ka shafe wani abu yanzu kuma ya dawo da shi tunda ka san idan zaka nisba zaka dawo da abin da kake ka shafe ko to idan ya dawo da shi din la yaruddu kalimata ba da raddu kafiya ila sukuniha ala asli baya mai da ita zuwa asalin sakinin ta na asali ba zai mai da ita ba نعم an gane ko نعم bal ya bukal ainu bari ainin sai ya zama yana nan maftuhiya sai mai da shi maftuhiya نعم kaga zidin nan kaga asalin nan wajen akwai akwai dauri a nan wajen ko to idan ya zo yanzu ya ce to a mai da asalin shine wawi kenan to wawi idan ka dawo da shi ba za a ce yanzu kuma a yi masa dauri ba sai a bar shi da fata sai ya zama za zawa نعم sai ka bar shi a fata a gane ko Eh.
shi kuma wai kwalli ba alifin sai kuma ya canza ce kuma ta mai da ta koma alifi ya canja daga wannan daga inda yake asalin sai ya koma yanzu kuma ya koma alifi yadda zai koma yadda misali kamar kace za kaga ai ka ce wajen misali in zawatu ne ko kuma in za zawai ne kaga za misali daga zi ya koma za kamar da shi za kenan نعم asalin yadda za a koma sai kuma yanzu ya koma alibi mai hukun ya zauna akan yadda yake da kisra kaga an kisra an ja alibi an ja ya yi dauri aka mata ko to sai ya mai da shi ya koma za kenan to daga nan wajen ne kuma shine za a ce zawa zawa sai ya ce zawa wiyun kenan shi ko wancan idan ya dawo da shi to sai kuma ya bar shi a sake nasa sai ya zama zau yawa shine yace wa sani alama da abu abul hasan لانه يريد الكلمه بعد رد معزوفها الى سكونها على الاصلي sai mai da ita kuma zuwa sake ninta asali kasan haka ne za a ɗauri wawun kenan yana fita ne kalbin haka ne ba za ka yi kalbi ba kenan نعم eh da shi ne amma duk da haka shi a fashin ya dawo ya fi ba wani a waɗannan abubuwan da za mu faɗa kamar misali yanzu shatu kaga shauhatu shauhatu ne shatu shauhatu na'am
to yanzu idan ka zo wawi saboda asalinsa ai da shiya'u shiya'u lokacin da ka zo ka shafe ha'in shiya'u kai nake sai abuwan idan yi misali kana son za ka yi jam'in shatu ba shiya'u ba ne na'am
to idan ka zo kana kana sha kana son za ka shafe ha'in na misali da asalinsa daga manzarin ka ce shawhatu sai kana son za ka shafe ha'i na'am kaga zai zama kenan shautu na'am tun da ka shafa ha'in wannan alifin ka mai da shi fita na'am ai, wannan sakin sai ka mai- wawun sai ka mai da shi fita sai ya zama shawatu kenan to kuma in ka mai da shi kuma ya la'i yau to bayan sa kuma ai mutahariki ne akan sha din tun da mutahariki ne fita ne kuma shi wawun ma shi ma yana mutahariki yanzu dole sai ka mai da shi ya zama alifi shi ne ka tuka alifu alifin sai ya zama shahatu eh ka gane abuwa to shine abin da aka yi a nan wajen kaga wannan mazhabin shi ba wai ya kai na'am yawa na'am shine نعم والشاء da wani kaga da ya zo maimakon da ya zo shafe ha'in ta wata an daure gare shi ko ايه to amma sai ya bar shi akan a- a wannan ɗansa sai ce sai ya bar shi akan fata kuma yanzu shi gashi ko kuma da shi fata
ايه yawa يا كوما ما kaga kaga تعرفي ya kowa mazhabin shi ba wai kenan domin shi da masu yi shine aka ce la yadur kalimata ba'da raddi mahzufiha ila sukuni hal asali kaga ai shau ne ايه amma sai aka ce shawa yanzu شوا shawa نعم shawatu daga nan kuma shawa din kuma sai aka ce ila yau a mai da wawun kuma ya koma Ali.
alifi kuma sai ya zama shatu kuma ya kare
نعم نعم وش والشاهي shahiyo نعم ko kuma أو- أو شوهي ko kuma shauhiyo بسكون الواو kunan wawi a ce shauhiyo شات a ce ya zama yi
شات a cikin shatun kenan نعم أصلها شوهات asalin ya zama shawatu ne sai a ce shauhiyo مم. ويجوز الأمران lamarin guda biyu بيد yana halatta a cikin yadin ودم wadamin نعم عند من asalinsa لا wadamin da mau ne asalinsa مم.
yadin kuma yadiyu ne yadiyu نعم yadiyu نعم يدي ويدو yadiyu yadiyu ko نعم da mau ne wannan نعم shi ne asalinsa نعم
to idan idan ko za ka shafe shi a ka shafe me yake da suna ka shafe lamun kalmar kenan ko wani ne مم.
ko نعم to shi ne gashi ce inda man la ya raddu نعم حسنية.
ga wanda baya raddin lamunta a cikin tasniya idan ya zo shi tasniya a yanda yake wacan yadda aka yafe ta ya dayu sai a ce ya dani kawai نعم ka gane مم.
ko da mu ba ba za a dawo da wawan ba sai a ce da mani ده مالي مم.
eh to ga wanda yake yin wannan shi a wajensa in ya zo zai yi tasniya sai ya ce ya jiyo نعم ko da miyo نعم tunda dama shi a wajen tasniya baya dawo da asali إيه.
wanda yake da asali kuwa yana cewa a ya dayun مم.
a gane ko مم.
sai ya ce a yadda yadda yiwu kenan ko نعم
eh haka ne ya zama ya dawo kenan ko إيه، يدو ya dawo maimakon ya dawo din إيه.
eh ya dawo ya dawo لما يدو eh ya ce ya dawo yiwu مم.
ko kuma damu da mau da mau ne sai ya ce dama wiyu نعم yawa abin da zai kira نعم وجب الرد عندما يردها na'am وجب الرد ko wajaba rado rado yana yana yana wajaba عندما يردها nan ga wanda yake نعم فتقول في الأول wanda yake shi baya dawo da wawi asalin kenan sai a يدي ce diyo نعم ويدوي
a ce shi ya jirgin amurani ko a cikin yadin jidamin inda mallaye rudu shi dama amurani sun halatta kowane ya iya yi, ko ya diyon ko ya da wiyo ne نعم ودمي ko da miyon audama Audamawi.
wiyo audama wiyo وعلى الثاني amma a يدوي fuska ta biyu kuma Mm.
wanda shi kuma yake dawo da abin nan din lamun kalma shi kuma Mm.
shi kuma kaga yadda wiyon kawai zai ce Mm.
shi fuska daya مم. ودموي ko dama wiyon Lagai.
amma lagai da shi ba wata fuska bayan wannan shi kadai abin da zai fara نعم وإذا نسب إلى ما عرفت idan لامه aka dangana shi zuwa abin da ake shafa lamun kuma وويل عنها تاو amma التام kuma ana shafa lami kuma a musanyo tattani shi kuma لا تنقلب هاء في الوقت to fa a juya ha'i amma na tuka yau ha ila yau a- wani wani wani sharadi ne kuma ila yau Na'am.
ana shafe shi a shafa lamun sannan kuma a musanyo ta tanisi Hmm.
kuma amma ta tanisin wacce ba a faɗanta ha'i a wajen wakafi na'am kasan akwai ta tanisi wanda idan an zo wajen wakafi za a faɗe ta a matsayin ha a matsayin sahawiya na'am ko na'am to duk irin waɗannan da suke ƙarshe ka san aka zo wajen sa a matsayin ha'i yake faɗan sa a wajen wakafi to ba irin su muke magana ba na'am wadda take ta tanisi ce amma gwamnati irin su ba nasu na'am kaga idan ka zo za ka yi wakafi an zai ka ce banat na'am ka gaba haƙi kake canza su ba na'am to irin wanne yake maka bukata na'am
wanda yake an canja an shafa lamunta kuma aka musanyo tattanisi kuma irin tattanisin da ba a mai da ita ha'i ta a iya wurin waɗanda yau wato ita ce wanda ta haɗa wannan sharaɗin ita muke magana na'am huzufa ta'uhu to wannan sai a shafa ta ɗin wata ƙula sai ka ce sai banawiyu ka ce bana wiyo kaga bana to ne sai ka ce bana wiyo na'am wa ahawiyu ko kuma aha wiyon fi a bintun cikin bintin wa uhutin ko uhutun da uhutun na'am wa yunusa ya shi kulu ko yunusu sai ya faɗa ya ce shi bin za a ce ko na'am uhutiyo na'am zai baka ya tashi na'am abin abin taɗin na'am shi hujjarsa mutajen da annata hujjan yana mai kuci hujja cewa ɗan nan nan da harsani sai ce shi ta ina ai ba ta sani zai shi na'am can an ce sharadi sai ta sani zai shi a wajen zai ce sannan ba ta sani zai ce wai na'am ta binta da uku na'am ta bintu da hutu eh sai ce ba ta sani zai ce domin ta sani zai abin da ake cewa ta sani zai ita ce wadda idan harafin da yake bayan ta ya zama yana da wasai kamar kalat na'am da halat fa'alan sharibar da waye waye waye waye.
na'am sai ce ita ce ake kira ta sani eh, wadda fi'ili ne ma ne ake zuwa a cikin mata ta a mata da ita kuma wannan raga ce ita ake ba raga eh, ka gane ko na'am to sai raga sai ce shi wannan a wajen sa ba ta tani ta ba tanizi ba.
saboda wannan sharadin gashi nan na'am da annaba aka bala haka kiro domin abin da yake kayan da zaki ni ne sahihu kuma sahihi sahihi ne domin da a ce ta tani ta kan zo ta zama da cewa abin da yake bayan ta ba sa- ba mai wasali bane amma sai dai idan ya zama da cewa kuma mutalli ne ba sahihi ba ana iya samun wannan ta na'am ka gane eh, yauwa ina misali ga shin zai bada misali wala yuskanu ma qabla ta'utani ba a daure abin da yake kafin tattanisi illa in kana mutalan sai dai idan ya kasance mutalli ba na'am misalin yanzu ka fata kafata to yanzu ka fata abin da isa ya zama da cewa abin da yake bayanta shi kuma bai da haraka saboda dama kaga ba shi ne ai na'am kaga mutalli ne.
na'am to ana iya samun tattanisi ya zama bayanta
saki saki ne amma sai dai idan mutalli ne na'am to tunda shi wannan filin ba mutalli bane Mm.
ba na to mm, ai ba abuwan ba ba- ba musalli bane suna Mm.
ko mm, to ba zai iya yiwa a ce kuma abin da yake bayanta kuma muta har gini sannan kuma ka ce mata tsani na'am shi a faɗan sa kenan a hujjar sa abin da ya faɗa na'am amma abinci ce abintu eh, abintu eh,
shine yanzu za ka kafa masa hujjar sa kuma yanzu idan aka koma jami'i baya za ka ce masa domin kai kuma banatu ai daga bintu ne daga bintu ne za ka cire ka cire alifin kuma ka kawo alifi ka kawo alifi da ta na'am duk kuma abu ma mutum wa alifin karji mai ayyuka zai karshe rabin nan ai da an san duk abin da ake masa alifi da ta kuma ai jami mu'annasi ne kenan mm, to ai ya zama haka ne ya zama mutum kenan ya zama haka ne, wannan ta din ta zama tattawa ne kamar ta musulmatu kenan ai haka dai sun kuma da da shiro dai kenan wanda kan kamar yana da hujja a faɗan magana da ya faɗa Mm.
amma kuma yanzu tun da sharaɗi ne kamar yadda ya faɗa ɗin wa'annan abubuwan cewa ta tani fi ka'ida sai a bayan ta mutu hariki ne kuma mutu hariki ba ne to abin da yake bayan ta ya zama saki ne tun sai dai in mutu ne na'am to sai suka ce masa to tun da haka ne mun yadda a wannan abin amma wannan abin ka duba mufradinsa ne kawai ko ma jam'i kuma na'am ko kuma jam'i ya lalata wancan shirin na kuma ya ya tafi kuma domin za ka kaya mata jam'i banatu ka mata jam'i na mu'annasi salimi to in ba haka in ba in ba mu'annasa ba ce ya haka mata jam'i mu'annasi salimi ai da zai ka tafi wani jam'i kuma da haka shi yana mutum ce kenan tattata ta ni ce da kenan na'am wabi anna ta'uha ta aha Ta aha.
cewa kuma canta la tubdaluha an ba a musanya ta ha'i kuma fil waqafi ha'i Fil la waqafi.
duk dai wannan sharadin sa ne cewa ba a musanya ta kuma ha'i a cikin waqafi ne duk yana daga cikin hujojin sa da ya faɗa na'am wa Cewa kullu bara- zalika mardudun bi sigatin duk wannan sai aka masa aka ce kuma shi ga jefi kuma ka gani duk wannan hujojin da ka faɗa za ka ga tayi shi sa gudu biyu ma biyu ma.
domin za ka faɗa a cikin bintu Banatu.
an ce banatu mahawa kuma a hau jizya alif wa ta kara alifi da ta to shi kuma me za ka yi ta'ul asliya eh wa hasfut ta'ila da kuma shafe ta ta asali shine ta in sabara ta bintu din nan sai ka fara shafe ta sannan ka kawo a digir ta na'am to kaga anan kuma me zaka ce na'am a kaga dole ka ce kuma ta nan ta tani shi kenan na'am tunda kamar musulmatu ne Mm.
musulmatu dama an kawo zaka ce musulmatu a kaga sai ka cire wannan ta din sannan ka sa a digir ta kuma na'am kaga shi kenan ya koma sun koma iri ɗaya kenan da shi sa sai suka yi masa raddi akan wannan na'am fala taraddul alhamdulillah alhamdulillah